بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المص وصف المصطفي مصطفين من عبادي مصطفين من عبادي وبها بعث رسله بعث بعث رسله وأما العبد بمعنى العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه فيه المؤمن والكافر وبالفرق وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق يعرف الفرق يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم و ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من من اكتفى بها ولم تتبع ولم ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس إبليس اللعين والكافرين برب العالم برب العالمين ومن اكتفى بها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال ونقص من نقص من إيمانه وولاء وولايته وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينيه وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون غلط فيه الغالطون وكفر فيه اشتباه وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكبار الشيوخ من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا ما لا يحصيه ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أن إلا أنا فإني انفتحت انفتحت لي في انفتحت لي انفتحت لي فيه رؤيتي روزنا فنزعت أقداء نعم فنازعت أقداء فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من من يكون منازعا للقدر لا يكون مقا... لا يكون موافقا للقدر موافقا للقدر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalata fin nar ba haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau lahadi uku ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1448 wanda ya daidai 16 ga watan august 2026 miladiya
a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafi na babban malami shekul islam ibn taimiyya kitabul ubudiyya a mala ya karanta mana ya ce fal ilahu huwa allazi ya alahu alqalbu bi kamal alhubbi wa ta'dib insha Allah kafin mu shiga kuna da yar minti biyu ce ko uku za mu sake huhuta ma juna mu yi wa juna gaisuwa a wannan rashi da wannan masallaci ba ma wannan masallaci kadai ba wanda ila mu ce a dorayi ko ma dai duk wanda dai suka san malam malam Muhammadu wanda mu ana muke ce mishi malam Muhammadu Sani mai kwamfuta a ko shakka babu mu a wannan waje namu wannan masallaci masallacin malam Budama wannan rashi ne a wajen gagarumin rashi kowa na tabbatar daga lokacin da aka jana'izan shi zuwa yau na san yankin yakan yi wayawaya ya ga inda malam ke sallah an yi azahar an yi la'asar an yi magariba an yi isha an ƙara yin wata azahar da asar magariba isha a ce haka nan dai ana lafiya lau malam bai zo ya yi mana nasiha na minti biyu uku da ya saba ba to kun tabbatar wannan abu ne wanda zai sa a ji a kewan shi kwarai da gaske malam mutum ne da Allah ta'ala ya yi shi da wasu baiwa wanda iya zama na da shi ba zaman da na da shi ba wani mai yawa ba ne amma dai zama na da shi da na yi na sami abubuwa da na karance shi da shi abubuwa manya guda uku ba su kenan ba amma abin da zan iya faɗa kenan a daga cikin abin da a bayan idan shi mun sha faɗa ma nasir mun sha tattaunawa wani lokaci idan an taso da wasu abubuwa na masallaci ko wani abin da ake son a haɓaka mutane a ƙoƙarin ingiza su yi aikin alkhairi mu da kama wani lokaci mukan ingiza mutane su je wajen shi ma nasir ta nace masa ai shi wani bawan Allah abinda za mu yi ina jin ma mun shayin wannan magana da gwani abinda za mu yi cikin minti talatin ko ashirin shi cikin minti uku ya isar da sakon kuma sakon ya isa to ko shakka babu wannan dole ka san akwai shekaru an daɗe ana yi da kuma baiwa da ubangiji ya yi masa na magana duk yadda zai zo shi zai faɗi sakonsa kuma sakon ya kai inda ake son a kai na tabbatar masallaci ba ma wato mu ba masallaci su kansu suna sanya shi wasu maganganu yayin da ya shafi maganar neman taimako da sauransu mutum ne wanda an riga an san koyaushe yana cikin hidimar al'umma ko dai sanar da su ko kuma nema ma gajiyayyu marayu kowa ne bai ci abinci ba da Allah zo ka taimake shi wannan duk wanda ya san ma da ya kashe nan ɗabi'a to shakka ba a rasa irin waɗannan mutane a ba a fagen da'awa mu kama wanda muke a yanzu muke wa'azi a gaskiya wato za mu kewa shi kwarai da gaske da dama wani yana ganin yana ganin shi a haka sai tsammanin wato kamar ba wani shekaru ne ta can da shi ba gab da rasu wannan nashi da bakin sa yake gaya min da shi fa saura haka bakin suna kai shekara sittin wani zai gan shi haka tsammanin ya shekara arba'in ne da wani abu so kaga abin da nake faɗan iya shekarunsa saboda ba zan so in sa voice note haka na whatsapp da muka yi tsakaninmu da shi ba mun tattauna abubuwa sun yi alaƙa da da'awa da wasu abubuwa da dama wanda a cikin maganganun galibi duk in yi wasu magana akwai sa albarka wanda ba sa albarka wannan ba shine zai sa in ji ba zan sa ba akwai wasu maganganun da yake da an yayi gaba yake dan faɗa a kaina so kuma ba ba ba ba hadisa bane kawai zo in sa kuma jama'a maimakon mu mu ci gaba da musu addu'a kuma ku ji an bige da wani yabo daga cikin abinda ubangiji ya yi masa wanda na sani shine wato amir ma'arufi ne kuma annahi anil munkar ne mutum ne wanda baya jin zargin mai zargi akan abin da yake ganin umarni da kyawa ne ko hanyar daga muna kowa ya san shi da wannan ɗabi'a wanda ke nesa da shi ko wanda ke kusa da shi babu wahala ka fahimci wajen cewa wannan yana da wannan ɗabi'a akwai lokaci da yan uwa da nufin alheri wata suka taɓa samu na cewa ko za a je a yi malam magana ya ɗan gaba da mutane suna ɗan tsahitawa suna hutawa na tabbatar ba wai wannan kadai aka aka wannan magana ba ni an taba zuwa aka same ni aka ce ko za mu je mu malam magana a ban masa magana a lokacin ba sai cikin ikon Allah Allah ya sa na wasu mutane kuma hiran shi hiran shi ya zo sai na kawo magana shi sai wasu daga cikin suke cewa wallahi wasu sukan zo masallacin da ne saboda su ji wannan wa'azin nashi kuma da dama yakan sa wasu aikin alkhairi da suka dade musu ko suka manta wannan maganar ta nashi kawai da sun ji kawai sai ya tuna musu a lokacin nan ina jin ba na cin maka magana da kirki cewa ni ba zan iya zuwa wajen yanzu in haramta mutane wannan alherin ba wani ya ce maka ta hanyar ne ke samun alheri kai kuma ka je ka ce wajen Allah a sassauta a wani abu ne wani lokaci na da'awa a kowa da yadda yadda ke da'awar shi ya kamata al'umma mu rika yi ma juna uzuri a abubuwa tabbas akwai hadisin manzo Allah da hadisin Abdullah idan Musulmi ce a sahih cewa kana rasulullah takhawwalna al-maw'ida karahiyata sa'amata alaina cewa wato yana dan yi al'an huta to amma wannan kaga ba wai abu ne da ya wajabta ma al'umma cewa a bar mutane ba shi wataƙila akwai masalahan da yake gani kuma na masa magana da ƙarshe kafin da zai rasu wani dalili wani magana ta haɗa mu da shi ce ta eh ni ma an taɓa gaya mu magana magana a kanka kan wannan matsala ya faɗa sai ya gaya min dalilansa da yasa ta ce malam a ci gaba da yi ma mutane faɗakarwa haka muka yi da shi ina za ku ya zan dawo da wasabina za ku ga irin magana da muka yi da shi kan wannan magana ce mai tsawo suna da yawa sannan daga cikin abin da zan tuna da wannan babu Allah shine tawalu'unsa so da dama kusan yana tutura abubuwa da Hausa da Turanci da kaza da kaza da sauransu ya dan tura mu wani lokaci sai in dade ma ban bashi amsa ba sai dai wani lokaci in karanta wani lokaci ya kara min voice da yace min malam Ahmad abin sa nake tura maka wannan abin dan Allah idan kun ji akwai wani mulahaza ku yi magana wannan tawalu ne kwarai da gaske ai tazaran mu da shi a shekaru ne masu yawa a da harkar da awakun da harkar kuma ma ita kanta haihuwar so wanda yake shekara 60 ya zo da wanda yake lattafi tsinsa ko 40 kuma ka zo ka ce wai ya kuskure ya gyara kuma wallahi na jaraba haka akwai wasu abubuwa da in aka kawo in ce wannan hadisin da aka kawo akwai dan matsala a kansa wannan kaza kuma zan zo in sake ji kuma lokaci ya wazi kuma ya gyara so abubuwa ne wanda a dole sai ana yi wa juna uzuri a wasu abubuwa da za ku ga wasu daga cikin masu da'awa suke yi su suke jin wasu maganganu ku ba kwa ji su suke leka abin da ku ba kwa lekawa saboda haka in kun ga suna yin wasu abubuwa sai a sai a daga dan kawo da kai ana yi musu uzuri kamar yadda su ma suke uzuri suke haƙuri sauran mutane Allah ta'ala ya gaishe da rahama ko shakka babu za a yi kewan shi kuma masallacin nan gaskiya za mu kewan shi ka duba ka gani ce yan kwanaki nan waya tashi wani wani abu nan ni ban san wani wanda zaka ga mai a ci minti uku ya isar da sako a dai cikin muna wanda Allah ta'ala ya mashi bayansa ba cikin minti biyu uku zai zaki isar da sako kuma ka ga an yi ko shaka babu wannan wannan rashi ne ba da karami ba kuma a bayan rasuwarsa mun ji mana su da ya ce bayan lokacin da bai da lafiya ya je gidan ma sai ga shi ya da kanin yara ya da kanin yara kanana sosai ba manya ne wanda za a ce kawai wajen goma sha yaransa to mu yanzu da muke cikin harkar da'awan ba wani sa muka yi ba mun san wanda suke gaban mu abin da muke gani a tare da su na abin da muke sadaukarwa baki ɗaya kan harkar nan in ba ta yi ba in ba in ba dalili ya san ya sa ba za mu faɗa ba saboda wani daga cikin ya ya rasu ya bar iyalai ba za mu faɗa wannan abubuwan ba amma da mu da iyalan mun san abin da muke sadaukarwa wallahi a harkar nan ko wajen maganan mu haramta musu jin daɗin jin daɗin mu da kuma jin daɗin abin hannunmu da hutawanmu duk kusan abin da za ku ga wani lokaci kuke zama ku da iyalanku ba mu za mu zama muna zai da iyalanmu magana zama a ce za a gida da sauransu yan mintoci da kaɗan ake ba su ragowar wallahi duk katutuka ake daga karatu sai nazari sai tahsilin ilimi abin da ake kenan sai kuma in masu kaza kaza ne irin su malam inda za a je da'awa inda za a je wajen marayu wajen kaza wajen kaza wani ya ga kamar ya dame shi yana neman taimako kuma wani ne ma shi gidan shiga shi wata ila an kwana ba a ci ba kuma bai taba gana ba so wannan abubuwan kana ce za a bar wato iyalan iyalan shi baki ɗinsu daga yara wannan na tabbatar a masallacin da mutane nawa je nemo alfarma mutane dama wanda kuma suke kawai haduwa ne da su ya nemo musu alfarma ba adabi su haƙƙi ne ga kowa ya tabbatar cewa wato yanda ya yi ƙoƙari ya raya addinin Allah to shi ma kuma ya ƙoƙari iyalansa yanzu da babu shi ba sa ganin su da'awa ta cinye musu kuruciyar mahaifinsu shekara arba'in yana fama tun yana sha girgiri ya zo ya yi aure da ya aure ya yi ƴaƴa a haka suka san shi yana harkar da'awa duk suka ta cinye mishi kuruciya ta cinye mishi rayuwarsa baki daya kuma yanzu ya mutu kuma a ce babu wanda zai tsaya yana dan neman yana shafa kan yaransa yana ganin me suke bukata ko shaka babu in muka ce za mu yi haka zai zama bamu kyauta ba a sami a iya kowa ya abin da zai iya daidai ruwa ya da tsaki ba a ce wai a musa wani abu kawai a kai musu na yau shi kenan gobe sati ɗaya sati biyu an manta ba wannan dama mantawa za a yi amma yanda shi ma ke marayu shi ma yanzu gashi na ya bar marayu ya bar maku kowa ya wani abu kowa ya wani abu ya je duba yaran shi wajen karatu neman ilimi da ciman su abubuwa sun lalace yanzu ku kun sani Allah ta'ala ya ji kanshi rahama Allah ya rahamshe shi Allah ya kai mishi ladan shi kabarinsa Allah ya tabbatar da wato masa da nagartan abin da ya aikata a duniya Allah ya kawo da kai a abin da ya yi na kurakurai da zunubai Allah ta'ala ya samu taso ya sa mu cika da imani insha Allah za mu ci gaba da karatu mala yace ibn taymiya yace fal ilahu huwa alladhi ya'lamu al qalbu bi kamal al hubbi wat ta'zimi wal ijlali wal ikram wal khawfi war raja'i wa nahwi dhalik وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر ابن تيمية يا إمنا مجانا وتجمد وتباوى بمعنى المعبد باوى بمعنى العابد bawa wanda yake bautan ubangiji bisa tilas saboda kawai ya san ba wani wanda zai ba shi arzikin sai ubangiji abin tafiya ya ce to duk wanda yake bauta a irin wannan mahangar ba shi da bambanci da iblis domin iblis shi ma gashi ai yana cewa rabbi rabbi din ba yana faɗa ba ba shi da bambanci da yan wuta su ma gashi yan wuta suna cewa rabbana rabbana ghalabat alaina shiqwatuna suna faɗa qalu bala wa rabbina suka rantsi da ubangijin su ashe kaga idan ka bauta ma Allah kawai saboda shi ke baka arziki ka kiya da ka bauta mishi saboda shi ke baka dokoki ka karba saboda tsololon soyayya da kake da shi saboda duk gabobin ka baki daya ka yarda ka ce na Allah ta'ala ne ba annal masajid lillahi la tad'u ma'a Allah ahada in ba in baka bauta ma Allah a wannan mahangar ba to haifa da sauranka ana bautan Allah ne ko dai bauta irin na iblis wanda ya sani ya take ko kuma yana bautan Allah ne kana bautan Allah ne bauta na wanda yake wato galibin al'amarinsa yana bauta ne don Allah ke bashi su kaɗan ne a rayuwar shi ake samun ke bauta ma Allah sai ka ce to amma abin da ake nema bawa yi shine bauta ma Allah bisa soyayya bisa girmamawa bisa a matsayin ubangiji shi shi zai rayu ne yanda ubangiji ya yarda ya rayu wannan shi ake kira wato ibadatu ibada ko al'abid bi ma'ana al'abid la bi ma'ana al-mu'abbad shi ya uluhiyya da muke faɗa to shine ma yake cewa hadin ibada muta'allaqatun bil ilahiyyati lillahi ta'ala wannan ibadan wanda ubangiji yake so ita ce wacce take da alaka da ilahiyya bautantuwa zuwa ga Allah shi daya bawa ya zama duk abin da zai yi ko yi bari zai yi ne saboda Allah shi daya ولهذا كان عنوان التوحيد لا اله الا الله saboda haka ubangiji ya sanya taken tauhidi shiga musulunci ma kansa shine ɗayan tashi da bauta ka ce babu abota da gaskiya sai Allah bi khilafi man yuqiru bi rububiyyati sabani wanda ke tabbatar da rububiyyar ubangiji kadai yace Allah na shi ya halice ni shine ake azurta ni wala ya'budu amma ya bauta mishi aw ya'budu ma'ahu ilahan akhar ko zai bauta mishi amma yaje ya hada wani ubangiji da wani ya hada ubangijin da wani wajen bauta saboda yana ganin shi ma wannan yana da wani abin da yake yi masa wanda ya ya hada shi da ubangiji to wannan kaga yana bautan Allah ne a matsayin mu'abbad yana bautan Allah ne a latiras ba yana bautan Allah ne a bisa radin soyayyar shi da kuma wato girmama ubangijin ba ba da ce fal ilahu wa ladhi ya'lahu al qalbu dama lafazin al ilahu dama ma ai shine wanda zuciya ke girmama shi take bautan shi duka ma hubbi da cikan soyayya wa ta'zimi da cikan kuma girmamawa wal ijlal da kuma cikakken wato zuzutawa ka kamba ma ubangijin wal ikram da kuma cikakken karramawa wal khawfi da kuma cikakken tsoro war rajai da kuma cikakken fatan abin da ke wajen ubangiji din to wannan dama shi sa aka kira Allahu da Allahu wato yana son ya gaya maka ya cewa sunan ubangiji na Allahu mushtaq ne an samo shi ne daga wato aliha ko alaha kaka ce aliha alaha ya Allahu ilahan talihan in ka ce alaha ya Allahu ilahan shine wato wanda yake kace bauta in ka ce alaha shine ya bauta ma wani ya Allahu ilahan shine abin bauta al-ma'bud al-ma'anud ko al-ilah shine al-ma'bud shine wanda ake bauta amma ba bauta kawai wanda zai zo kawai dan ya bautar da kai a latinasa ba kamar wani wanda yake wato ubangida da bawansa a bauta wanda ake mishi da at-ta'zim girmamawa da kuma ake mishi kuma da al-mahabba shine wato soyayya kuma ake mishi da khudu' kaskantar da kai ba kawai kace kana son shi amma zuciyarka da gabobinka da harshenka ba sa baka fuskantar da su zuwa ga abin da Allah yake so in yarda da shi ba to wannan sai aka malamai sai cewa ibadatullahi hubban wa ta'ziman wa khudu'an wannan shine ma'anar al-ilahu din shi daga nan aka sama al'ilahu akwai masu cewa daga aliha ne bi kasrin lam ta fuskar ma'ana dai ishtiqaqul ba'id suna da alaka amma dai wannan zai zama daga alwalahu alwalahu shine kaman at-tahayyun saboda dimaucewa da bayi ke yi a halarar ubangiji ya zama duk wani da ke gefen su ma ba sa ganin shi sun koma kan wato lamarin ubangiji kawai suka damu da shi sai suka ce suka daga na ka samu al'ilahu amma magana ta daidai al'ilahu an samu shi daga alaha ya alahu ilaha wanda ake bautar shi da girmamawa da soyayya da kuma kaskantuwa zuwa ga Allah ta'ala din shi daya shi yasa abinda ake rawaitowa tafsirin Abdullahi dan Abbas da yake fassara wa yadaraka wa alihataka tace wa idara wa yadaraka wa ilahataka su kyale ka kuma su kyale bautanka saboda ai in ka ce wa alihataka shi fir'auna ya da wani abun da wanda ya adina abauta mishi cewa ya bauta mishi shi shi ne ya ce rabbukumul a'la shi shine ubangiji madaukaki saboda haka nan waya zaraka wa alihataka shine waya zaraka wa ibadataka su barka su bar bautanka saboda haka lamarin Allahu abin da ke magana shine wato al-ma'lum al-ma'bud hubban wa ta'ziman wa khudu'an wanda ake bautan shi wato saboda tsaban soyayya da kuma girmamawa kuma bawan ya yadda duk gabobin shi zai fuskantar da su ne zuwa ga Allah ta'ala in ka ce zaka fuskantar da duk gabobin ka zuwa ga Allah abinda kake magana zuciyarka ba za ka gudurce ba sai abinda Allah ya yarda da shi zuciyanka ba za ka yi ibada da ake kira ibada don zuciya ba sai ga Allah ta'ala shi daya ibada zuciya kamar tawakkali kamar tsoro a tsoro ta ibada kar ka ce kana jin tsoron wani kuma bayan ubangiji kamar girmamawa kamar soyayya da wannan ibadan zuciya ne sai kuma ibadan baki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah subhanallahi alazim wannan abubuwa da muke faɗa a baki ibada ne su ma to duk abin da yake na Allah ta'ala ne kadai karka yadda ka fita shi ga wani Allah in kuma gabobi ne sallah azumi zakka hajji karka yadda ka ce koyanka karka yadda ka ce waɗannan abubuwa za ka yi shi domin ubanin ubangiji qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kaga ubangiji ce da yace ka ce wannan abubuwan duka rayuwa ta ce da rayuwa ta da mutuwa ta salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace la sharika lahu a gaba ba da abokin tarayya dai yana baka cewa maganar yanka ba a yi ma ubangiji tarayya a ciki maganar wato ibada sallah ba a yi ma ubangiji tarayya a ciki maganar duk wani abu da zaka nemi Allah ta'ala ya yarda da kai da shi ba ka neman wani mahaluki ya yarda da kai wannan shine ka'ida ita fa salli li rabbika wal har sai ya gwamu ibada yanka da kuma yin sallah a haure guda daya saboda ka babu dama ka ce ka ce kana neman wani magani a zo a ce maka ai an ce sai an yankan wata mai wake wake ana kana jin wannan to an shiga za a je ana neman wani yadda wani aljanni ba Allah ta'ala ba ka ce kai wannan ba harka ka bace ko kuma ka ce a kayan ka wannan ne saboda kana neman wani wali ba na yadda da kai a sai dai ka yi saboda ubangiji ya ce karama ba ko ka karama shi amma ba dan ba dan wato neman yadda shi a matsayin bauta ba wanda ake masa yanka dan a nemi bauta kusanci zuwa ga Allah gare shi shi kadai shine ubangiji in ba in ba shi wato babu waninsa bala ya kawo wace wasu daga cikin dangogin bauta yace akwai alkhafu war raja tsoro na ibada da kuma fata na ibada tsoro na ibada shine wato abin da yake a wato ga Allah kadai ake ji akwai tsoro wanda yake wannan na ibada ne kamar kace ina jin tsoron kan in shiga wuta ko kuma kace to ina jin tsoron kan waliwa ne ya fushi da ni in na ba Allah shi zai fushi da ni in talauci to yanzu wannan tsoro ne kai kai tsoron ibada kuma don kai shi ne a muqabilin tsoro na Allah ta'ala shi daya haka zalika wajen abinda ubangiji umarninsa ne ka ce kai kana tsoro saboda in ka bi umarnin Allah ta'ala iyayenka za su yi fushi da kai ko wani malamin ka zai fushi da kai kamar dai abinda galibi za ka ji mutane suna faɗa kan tsugunan nan da ake muke sha muka sha faɗa to Allah zai iya tashi tayar da kai ya tambaye ka wannan tsuguro da kake ma iyayenka umarni na ne ko umarnin umarnin iyayenka ne in ka ce umarnin iyayenka ne sai tambaye ka to ya ka gwama ni da iyayenka wajen bauta ce maka ne kar ka bauta ma kowa sai ni dan menene yanzu ka je ka bauta musu alhali na faɗa cikin Qur'ani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada gabobin ka gabaci daya wanda zaka risina ka kaskantar da gabobin ka ga wani ga Allah ne kadai shine masajid masajid dabi na masjid masjaduka wa a'dha'u sujudika lillahi ta'ala wahdahu duk gabobin ka ga Allah ne gabaki daya shi daya dan me kake durkusa ma wani alhali ubangiji ya ce karka durkusa karka durkusa masa dan menene kake zama bayan wani a matsayin kana take mishi baya alhali ka san manzo Allah ya sani ya hana wannan ya ce man ahabba أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوع مقعده من النار duk wanda yake son da zarar ya ga mutane sun zo kawai shi sai tashi don girmamawa yadda muke a bakanta hada to ya je tare da mazaunin shi a wutan jahannama manzo Allah ce hadisi da cikin sura Abi Dawud da Isra'i Hasan hadisi na Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yake ci ina siffata lamarin manzon Allah ce manzon Allah wala yaqaw ala aqibaihi rajulan baya yadda yana tafiya wasu mutane biyu suna kake shi baya shi baya yadda dan menene yanzu aka koma dan gargajiya da can kun ce sunna kuke yi yanzu kuma shi kenan ku koma in za ku yi wa'azi sai dai wani ya zo da kake muku baya dan da sunan agaji yanda muke ce ma yan bid'a wannan da kusan haramun ne bid'a ce kuma wannan shirka ce ga ubangiji kuma wallahi tallahi wannan bid'a ce ba ta da asali kadai inda malamai suka yarda cewa wani zai iya take wani malami baya shine yayin da ake tsammanin cewa wannan malamin yana da wasu mabiya wanda za su iya neman wanda za su ba za su hana shi tsallakewa za su iya bata mishi lokaci to wannan ma ya alƙa maka samu bawabuna su malik ibn anas su az-zuhri suna da bawabuna masu tsaye dogare masu tsaye musu a kofa akwai wannan haka zalika wanda ake sa cewa za a iya kawo mishi hari sarki ko wani za a iya mishi wannan duk wanda dalili ya nesa aka yi mishi wannan dan tsare shi wannan ana iya yi amma haka nan babu su babu sadada wani yaro kawai ya tsuke dan mara kawai ya zo wai shi da babbasarwa wai shi da kake maka bayani babu dalili kan wannan an sa ma hadisin manzon Allah an kuma saba ma shiriyan magabata baki daya magabata ba sa son wannan Allah ta'ala ya kyauta duk wannan yana daga cikin abin da ake kira dan tsata ma Allah ta'ala shi ɗaya bauta saboda haka a shi sha'anin ba sha'ani ne ana zazzara ido kace kana sunna kuma ba za a maka gyara ba dole a kawo gyara dole za gyara kuma ciki da wajen haka ake yin shi ba zai ana sallama ma kowa ko ana yi kowa kara gamshi a labarin addini duk wani wanda farkwaje yana cewa shi yanzu in zai wa'azi a za a tattake mishi baya wallahi ba shi da hadisi ko guda daya za a yi ne tsabage da gargajiyanci yake sai kawo an ji an kora mutane an ce su daina dukunawa kuma shi yanzu yana sai kara motar da su yaushe za ku motar da mutane uyayen sun halarce su yantattu bayan ku ne su za ku ce su tsaya bayan ku dan me za su tsaya bayan ku waye kai in Allah ya maka girma saboda girma sai mu sa mutane sama da kasa wato gabanka da bayanka da hagunka da damanka da hauninka amma haka nan babu dalili babu dalili da za ku zo kuna kuna kuna take mutane baya balle har wani dan ya zo zai zai gaisa da ciwo da sauran kuna mushi wani mazurai dan mene dawa ce ta hada ta hada ba in ba dan dawa dan mene yazo dawa ce ta sa yake son yazo na'am idan kun ga yana sai bata malamin lokaci a kuna iya dama ku ce da ya isa haka nan a tafi amma wani take taken bayan duk ba shi da ba shi da asali a cikin shari'a musulunci ko musu a zarata ya kamata a kula kwarai da gaske saboda haka idan ma kana yin wa'azi kai matashi saboda kai ma in ka girma ka dinga sa wannan askataran ana zazzara ido a gefen kan ana maka taki maka baya to ka tabbatar cewa wannan niyyar taka sai ka gyara ta Allah kyauta bala cewa hazil ibada kaskantar da gabobinka baki ɗaya ga Allah wannan ita ce bauta wannan ita ce bautar hiya lati yuhibbuha Allah wa yardaha ita ce wacce ubangiji yake so ya da ita ita ce wadda ubangiji yake so ya da ita kuma ubangiji yake yaban mutane akan ta kuma a kanta ubangiji bai da wani mahaluki ce ya zarce wannan martabar ba ko annabi ne mursali ko mala'ika ne wato mukarrabi wanda makusanci bai isa ya zo ya ce wai shi yanzu yana da wata martaba na wacce take ta zarce martabar bauta ba ubangiji duk bayansa na gari ku duba ku gani wato annabawansa za kullum yana siffanta su da bayansa awwabuna ne ibaduhu da sauransu da sauransu ku duba ku ga annabi annabi annabi ayyub wa zkur abdana ayyuba idna da rabba Allah ta'ala da yake bada labarin annabi ayyuba cewa ka tuna da bawan mu kaga sai ka da abdu ya kira shi da abdu bawan shi anan abdu ba yana maganar al-mu'abbad ba yana maganar al-abid ne bautan ubangiji da ubangiji ya bada labarin bautansa da yake da kuma yadda da kaddara da yi sai ya ce inna wajannahu sabiran mun same shi ne mutum mai haƙuri haƙuri ibada ce mun same shi ne mutum mai haƙuri sai ubangiji ya kuma yabe shi ya kunza shi saboda bautantuwa da yake gare shi ni'mal abdu innahu awwa ma dalla da wannan bawa namu bawa ayyuba kaga wato kaga ba a babu wani annabi zai tsetare cewa zai bauta ma Allah kenan ana isa mu kenan wani wali ya ce ba zai sallah ba ana iya samun wani wali ya ce ba zai yi haƙuri yadda ubangiji ya sharanta a haƙuri ba ana iya samun wani mahaluki ce zai iya shiga cikin ƙaddarin ubangiji ya gyara kuma ya gyara ya gyara ubangiji baya da zai da shi babu yace ni'mal abdu ma da na bawan mu annabi ayyuba innahu awwab shi bawan bawa ne namu mai yawan komawa gare mu awwab haka ubangiji kira shi da siful sifatul mubalagha dan ka fahimci cewa babu wata martaba da take gaban martaba ta bauta mutuntuwa zuwa ga ubangiji da haka duk wani wanda yazo ya ce zai cire maka sallah azumi zai cire maka soyayya ga Allah zai cire maka alaka da Allah ta'ala kai kai alaka da shi shi ya kwafe maka makafin ubangijin to wannan yana sai ya raba ka da asalin ibada da ubangiji ya halice ka ne dan ita sai ka kula ka sanin da sanin cewa wannan dan fashin addini ne Allah ta'ala ya ce wa biha wasafa al-mustafina min ibadihi da shi da kuma ubangiji ya wato siffanta zababbu daga cikin bayinsa zababbu daga cikin bayinsa wannan ubangiji wato ibn taymiya yana ishara zuwa ga aya ta sura sati wa innahu minna min al-mustafina al-akhya Allah ta'ala in za ku tuna ya badi labarin annabawa ne a jere annabi ibrahim da mutanensa wa kur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulul aidi wal absar inna akhlafnakum bi khalisatin dhikra dar wa innahum indana lamin al mustafin al aqyar ubangiji yake cewa ka tuna musu bayan mu annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub ma'abuta karfi da kuma basira wajen ubangijinsu inna akhlafnakum bi khalisatin mu fa mun zabe su da wani zabi menene zaɓin shi ne zikirar da shi ne wanda ubangiji ya musu saurin tunawa da mutuwa saurin tunawa da ubangiji saurin tunawa da lamarin da ya shafi neman yardan ubangijinsu haka ubangiji har yake wato ya bar su da wannan da da wannan abin da abin da ya musu baiwa shine anan ayi ce wa innahum laminal mustaqayin da laminal mustaqayin al akhya haka zaka karanta shi mustaqayin da yima na nuna wasali sama so dan'i ne nasu ayi wato sai daga cikin zababbo wanda ubangiji ya zaba to kaga wannan inda akwai wasu bayi wanda za a ce musu to ku yanzu ba sai kun yi sallah ko azumi ba ai da annabi Ibrahim yana ciki Khalilur Rahman ne ai da annabi Isma'il yana ciki annabi Ishaq yana ciki annabi Yaqub yana ciki wannan annabawa duka suna ciki amma kaji ubangiji sai yake cewa ai su abin da aka ba su shine bi khalisa dhikrar da tunawa da mutuwa duk abin da za su yi za su yi ne gwargwadon da ubangiji ya shar'anta musu ubangiji bayan ya gama ta ce haza ma tu'aduna al-yawmul hisab wannan shine abin da aka muku alkawarinsa zuwa lokacin ranar sakamako zuwa lokacin ranar sakamako da ya gama sai cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafat inna hadha la rizquna ma lahu min nafat wannan shine arzikin da zamu baku ba zai kare ba ba kwata kwata idan ku shiga wannan aljanna ba zai kare ba ubangiji yana yaban saboda sun bautantu zuwa ga Allah din kaga ashe babu wani wata martaba kowa bayan martaban bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala amma da zai kuma yin narkon azaba hada wa ilal batina la sharra ma'a yace yace wannan kenan amma wanda suka yi dagawa wanda suka yi dagawa suna da wato sharrin makoba wajen ubangiji dagawa wanda shine suka ki bauta ma ubangiji wanda suka ki bauta ma ubangiji saboda haka ashe kaga kin bautawa zuwa bauta ma ubangiji bauta na soyayya dai kaskantar da kai zuwa gare shi wannan shi take sanya mutum ya zama ya kaskantu a wajen ubangiji abinda zai kuma kara ɗaukaka shi kuma mataban da duk yanda zai yi ba zai iya tsallaka wata mataba da ke gabanta ba sai dai a dan ƙara mashi matsayi amma a cikin mataban shine matabatul ubudiyya lillahi ta'ala mataba ta bautan ubangiji shi daya wannan in ka duba ayoyin ayi haka zaka ta gani ubangiji yana bada labarin annabawa yana bada labarin annabawa yana gaya musu bayinsa bayinsa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyan dare da bawansa ya kira manzon Allah a ashraful maqam mafificin waje da ake yabo da shi shi ne isra'i isra'i yana daga cikin mafificin mu'ujizar ubangiji ya ba manzon Allah amma da tashi bai kuma ce mishi ya yi tafiya da muhammadu sai ce asra bi abdina da bawan mu dan ka fahimci cewa duk wannan abin da aka yi na daukaka to kuma yana kuma tafiya ne ko da ubudiyyar nan tana nan dai ba za ta kyale shi ba so waɗannan abubuwa ya kamata mu rika kulawa tsaye da gaske ya faɗi labarin labarin annabawa da ya faɗi labarin annabawa ta suratu maryam sai ka cewa ulaika ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗannan sune wanda muka yi musu ni'ima na wato annabawa min zuriyati adam da zuriyar annabi adam wa min zuriyati ibrahim wa min man hadaina a wa min man hamalna ma'anu da kuma waɗanda muka dauke su da annabi nuh ulaika ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zuriyati adam wa min man hamalna ma'anu wa min zuriyati ibrahim wa isra'ila wa min man hadaina wa ijtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya ubangiji yake faɗin cewa waɗannan mutane sun kasance idan aka karanta musu ayoyin ubangiji bayan ya gama faɗin cewa ga annabi ibrahim ga zuriyarsa ga annabi adamu ga zuriyarsa ga kuma wanda ubangiji ya zaɓa sai ce idza tutla alaihim ayatul rahman idan aka kira musu aka tuna musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sujadan wa bukiya sai su fadi a goshin su suna masu sujada suna masu kuka akwai ta mataba in akwai wata mataba da wani zai fita ana iya sa wannan sai su fita annabawa ke fada anan baki daya amma ubangiji bai yarda su fita ba to ashe kaga babu wani wanda ya isa ya fita a cikin wato haltu da ya halitta mala yace wa bihaba aka rusulahu kuma da wannan ya aiko manzanninsa baki daya cewa su bauta mishi kuma su kira zuwa ga bauta ma Allah ta'ala ne shi daya hatta annabawa ubangiji ku ji irin narkon azabin da ya musu da ya gama bada labarin sai ce walan asharaku la habiba anhum ma kanu ya'malu inda su yi ma Allah ta'ala shirka to da abin da suke aikatawa duk ya lalace da abin da suke aikatawa duk ya lalace ubangiji ba zai kyale su ba su kansu annabawan kenan saboda haka ashe su ma da za su yi azaba za a kai su za a musu inda annabawan Allah ko mala'ikunsa baki daya za mu haɗe kai baki ɗayan mu mu ce za mu ubangiji shirka wallahi tallahi duka siyasa ba auta duk siyasa ma auta da annabawan da wanda ba annabawan ba kar ku kar ku tsammanin wai wai dun sun dagare shi ne masoyan nan nashi ba gagara shi suka yi ba ba wanda ya ce gagara ubangiji in dai dokar kenan ka'ida kenan tunda aka riga aka sata duk wanda ya ce shi shirka zai yi to ubangiji shi sa shi auta ubangiji wannan shine abin da abin da ana yake yake gwada mana ibn tabiya yake cewa amma abdu amma bawa bi ma'anar mu'abbad da ma'anan wanda ya bautantu ala tilas sawa'un aqarra bi zalika aw ankarahu wannan daidai ne ya yarda da wannan ibadan ko ya ki yarda da wannan ibadan fa hadha al-ma'na yashtariku fihi al-mu'min wal kafir wannan ma'anar ai kafiri da mu'min da kafiri suna tarayya da shi a tare a ciki ya yarda ubangiji shi ya halice shi ya yarda kuma shi ke bashi makwalwa ya kurba shi ke ba shi wannan iskan in ubangiji ya ga dama ya tsaye da iskan cak ba za a rayu ba yau in ubangiji ya ga dama duk yanzu oxygen din ya mai ta zama CO carbon monoxide da ake faɗa zura ban fafa san kadai in mutum ya shaka zai mutu in babu oxygen a wajen a wajen ta ce nan da nan in ya ga dama yanzu zai halaka kowa in sha yi zuhibukum ayyuhan nas ubangiji ya kita in ya ga dama sai tafi da ku baki daya cikin wato kadan nan da nan sai ya tafi da mu ba tare da ma ya tare da bismillah ba فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين da bambance waɗannan nau'ika guda biyar tauhidi shi da na bautantuwa zuwa ga Allah bautantuwa ala tilas na almu'abbadu da bautantuwa na al'abidu na wanda masu bautan ubangiji saboda soyayya da kuma girma Allah ta'ala din yu'rafu al-farqu bayna al-haqaqi diniya ake gane bambanci tsakanin haƙiƙani na addini na shari'a da ubangiji ya kawo dokokinsa akai shine a bauta masa shi daya ad-dakhila fi ibadatillahi wacce take tana cikin bautan Allah din shi daya wa dinihi da kuma tsantsanta masa addini shi daya wa amrihi shar'i da kuma umarninsa na shari'a allati yuhibbuha wannan ibada wacce yake santa wa yarbaha ya kuma yarda da ita wa wali ahliha kuma yake wato jibuntan ma'abutan wannan ibada yake san su wa yukrimahum bi jannati kuma ya karrama su da aljannar shi wa bainal haqaqiqil kauniyya da kuma bambancin da ke tsakanin wannan bautan da kuma bauta na hakika na kauni na wato aukakiya aukakiya a kasantacciya afuwar wacce aukakiya alhaƙaƙi shari'iyya wannan wato na doka ke da yake bayarwa alhaƙaƙi alkauniya shine wacce take ita kasantacciya ce kawai aukakiya eh ba sunan da yake nan alkauniya shine aukakiya ce ya auku ya auku shine wato ka dinga bauta ma Allah amma an gane cewa shi ya halice ka shi ya shi ya maka to wannan shine al-haqaiqul kauniyya kawai ubangiji ne yayi maka da ya baka wannan abun yace abin ya kasance ka amfana da shi sai ka bauta mishi a wannan bangaren kawai dan kan zaka roka ka je ka lalaba baka samu shi zaka kira dole to in zaka bauta ma Allah a wannan mahangan na rububiyya kawai dan ya halice ka ne shi ke baka arziki to kaga baka bambance wato haqaiqud diniya ba kuma kenan hakikani na na shari'a na doka da yake bayarwa na ibada ka bauta masa shi daya to da wannan ne ko ake gane bambanci tsakanin wato halaƙaƙul diniya da kuma halaƙaƙul kauniya alati yashtariku fiha almu'min wal kafir wanda mu'min da kafiri suna tarayya wal bar wal fajir wanda mai da'a yana yin tarayya da kuma wanda yake wanda baya da'a fajiri alati man iktafa biha wanda wanda ya tsaya da ita walam yattabi alhaqaiqad diniya yake bin wa haqiqa na doka da ubangiji yake kawowa a harshen annabawansa kana min atba'i iblis al-la'in zai zama daga cikin mabiya na iblis la'ananni wannan shine a nan ibn taymiya zai dauko maganar bambanta tsakanin tauhid rububiyya da uluhiyya ya bambanta tsakanin alaqaiqu diniya da alaqaiqu alkauniyya wanda za ka ga hayar wani a nan a kan an samu wani mutum na cewa wai shi bai ji da wannan ba to baka ji da shi me zaka ji da shi a cikin shari'a musulunci in ka ce baka jira na ba ka rusa shari'a baki daya domin shari'a musulunci duk inda kaga ana maganan bawan da Allah yake so ana maganan bawa ne da da yake bautan Allah kawai ba bawa kawai da yayi da cewa ubangiji shi ke azurta shi ba dan kai da ubangiji ke azurta ka me ba ka da kirista dan kai da ubangiji shi halice ka me ba ka da kirista baka da bambanci yanzu amma mu me yasa shine mu yanzu mu yi sallah sallah ba take bambanta mu ba sallah ibada ce saboda haka wannan halaqatu diniya ita ce take bambanta mu in ka in ka ga in ka ga da maka shekar dari kana cewa kai Allah ka Allah ka Allah ka amma baka yi sallah baka azumi baka zakka baka ce mace ya yi maka zulubin kan dan tashar kiyama kai a banza wajen ubangiji ubangiji zai dauko aikin sa aikin ka in kai sai ya mai da shi haba'an mafuran daga baya mala ya ce wal kafir da rabbul alamin kuma yana daga cikin kafirai wanda ta kafirce ma ubangijin halittu baki daya wanda yake bautan Allah ala tilas wa man iktafa fi hari ba'd al umuri wanda kuma ya takaitu kawai da wasu daga cikin bauta duna ba'dun ba wasu banda wasu daga ciki ya yadda zai bauta ma Allah ne kadai lokacin tsanani amma ba zai bauta ma Allah lokacin da yake yarwa ba kaga ya yadda ya bauta ma Allah a wani bangaren rayuwar shi da ya bauta a wani bangaren rayuwarsa ba to kuma sai an fi makamin ko a wani makami in an zo makamin neman Allah ya yi agaji zai roƙa amma idan an tafi makamin wajen waliyan shi da sauransu zai ce zai haƙura ce a shi waliyan sun yi riga sun lamunce masa ai in kana so ka je ka nemi ka roƙa waliyan sai su baka wato ya yarda da zai a wani makami banda wani makami kenan aw halin duna halin ko ya yarda za a iya roƙon ubangiji a wani hali ba za a roƙe shi a wani hali ba ya yarda da haka na min imanihi wa wilayatihi lillahi to imaninsa da jibinta da yamma ubangiji da kuma soyayya da ubangiji yake masa zai tauyu bi hasri ma na qasam al haqaiqi diniya wargwadon yanda wannan dokoki da ubangiji ya sanya na abota mishi shi daya ya zama ya tauyu a wajensa a babinsa wargwadon yanda ya tauyu to shi ma haka zama jibintan da yake ma ubangiji da kuma imanin da yake da shi ya tauyu wa hadha maqamun azim ibn tamiya yake cewa wannan kuma maqami ne mai girman gaske ghaliba fihi al ghalibuna da yawa masu kuskure sun yi kuskure a wannan wannan babu wa kasra fihi al-ishtibahu ala salikina kuma abubuwa suka ci kurkuɗe ma masu neman su san ubangiji kuma su bauta ma Allah din as-salikuna shine masu neman sanin ubangiji su bauta ma Allah kamar sufayi ina yana magana sufayi da yawa daga cikin sufayi an same su abubuwan nan ya rikirkice musu maimakon su yadda cewa za su bauta ma Allah ne kadai a shari'ar ba annabi sai suka yadda akwai wani bawa wani wali da zai iya ba su dokoki sa doka shi ma kuma dokan da ya sa a wajen ubangiji ta wato ya sa kuma ta riga ta zama kamar ubangiji ya wai stamfi ne ya ma yadda har rawa suke cewa ba a kabari in aka tafi kawai za a kira shi wannan waliyin wani to kaga yanzu aka ga an yadda da makamin duna makam kuma an yadda da halin duna hal har masu cewa ana iya zuwa mai cewa wanda ya ganni wanda wato yake so na to zai shiga aljanna babu wani babu wani babu wani wato kira akan magana wanda yake sana da wanda yake ya ganni har wanda ya gan shi shi ma wannan iyasa yake faɗa wannan magana duk wanda ya gan shi da wanda yake san shi zai shiga cikin aljanna ba ba magana wani buhtani wani ba buhtani bane ba tabbas nake ga maka zaka shiga wato ko manzo Allah dan wani ya ga manzo Allah sai shiga aljanna Abu Lahab shi ne ga manzo Allah bane shi ne yake me yake sai ga mana Abu Jahal dubu su gan shi ba amma da yake mutum mutumin wato ja'irin mutumi ne da kafi kun san shi in yana yi wasu maganganu ko ba ka san ka faɗi magana mai kaushi akan shi to dole ka san wannan wannan a cikin maganar addini shi ya yi damar shi ya yi hagu yana cewa wanda ya san shi wanda ya gan shi to kaga da bai fahimci ubudiyya lillahi ta'ala bi ma'ana al'abid ba shi yana ta'abiri ne kawai yake ma ubangiji ita hatta zalaka fihi min akabir shuyuhi har aka samu an samu zaniya a cikin wannan babi daga cikin manyan shekunai al-mudda'i da tahqiq wa tauhidi wanda suke da awan cewa suna taƙiƙi suna zuwa su yi mukashafa in sun yi mukashafa su yi in suna zuwa su yi muhabara in sun yi muhabara su yi mukashafa in sun yi mukashafa su samu mu'ayana kuma wato suna zuwa su keɓance kansu su shiga cikin halalar ubangiji su ta tunani su ta tunani abin da suke tunanin nan fa ba wai me zan yi ubangiji ya dada ni ba wai ubangiji ya ya kasance to ya kasance saboda dalili kaza to ubangiji shine dai wanda ke bani eh wannan wai iya annabi su tunani shi ne mukashafan nasu to daga nan har wai daga nan su je daraja na mu'ayana ba su ba su kawai ci a cikin su ce a muka ce mu'ayana shine wato za mu koma zuciyar mu ta zama kamar tana ganin ubangijin ma kansa shine daraja ta mushahada da aka faɗa cikin hadithul hadisin jibril wanda kuma ya zama shi yana ba tare da ka sai zai ce maka shi yanzu ya ba kai da ta mu'ayanan ne kansa shi ganin ubangijin yake tsabage kawai ganin ubangijin yake yi sun bayan da suna cewa ba sa ganin ubangiji amma na yanzu na yan baya baya da cewa suke suna ganin ubangiji in ka je ka duba cikin risala kushairiya za ka je yana magana cewa su ba sa ganin ubangiji in suka ce suna ganin ubangiji suna magana zuciyarka kai tsabagen kai ba wato ka umauce a halalar ubangiji gabar zagawan halittu kai duk abin da ka gani na halittar ubangiji kana halarto da wanda ya halittar ne sai da aka sai zama kaman kana mushaharatu sifat a abin da kake gani na bayi abin da suke faɗa kenan amma su na yanzu ko wanda suka zo wanda suka lalata abubuwa wanda suka ce akwai ɗariƙu wanda dama suka ɓata abubuwa su su baya na farko wanda su ba ruwansa ɗariƙu su dai abin da suke ashabul suluk ne su gani ba su kawo waɗannan abubuwa amma ba su akwai ɗariƙa to su suka fara kawo waɗannan abubuwan su ce a ai shehin da ya lamunce kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu ce masu na ganin Allah su shaharani in ka je kana littafin sa shi cewa ke na ganin Allah aljanu kawai sai gani ba wani abu ba aljanu yana iya bayar ce maka Allah ne kuma ka ce Allah ne kuma kai ka yarda daga nan kuma in ya koma ya yana huwa huwa sai kuma ya ce to ana ana to darda mai kyau kenan wannan shi ne abin da in ya sai faɗa yace in ya je ce in ka kana cewa huwa huwa to kai yanzu kai kana darda ta huwa ne kai to in ka koma ka ce a la ilaha illa ana ana ana to ni ni ni to kai ma Allah kenan to yanzu an tafi an kai hakika ka shiga katin batsa wai a nan ne hakikanin tauhidi shi a wajen shi mu kuma wajen mu wannan shine hakikanin shirka da ilhadi kuwa hakikanin wato wanda yake in akwai shari'a to dole a sauke kanshi mana yace a ciki hatta zalika fihi min zalika fihi min akabir shuyukhi almudda'ina littaqiqi wanda suke da'awan haqiqi wanda suna zuwa suna kokarin sanin ubangiji wa tauhid tauhidi wal irfani da sanin Allah suka bace ma la yusihi ila Allah wanda ba za ka iya kiddiga daga cikin malaman dari kullum ba sai Allah ta'ala allazi ya'lamu sirra wal i'lan wannan bai kamata ya sanya shi a cikin baka amurin Qur'ani ba ibnu taymiya yayi ittibasi ne kawai alladhi ya'lamu sirra wal i'lan wanda ya san ubangiji wanda yake ubangiji wanda ya san wato abin da ke asirce da abin da ke a bayyane wa ila hada zuwa ga wannan ma'anar ka zama kai koyaushe kana kokarin bautantuwa zuwa ga Allah ta'ala ne bin soyayya bin sallama mishi lamarin ka baki daya gare shi ashara shaykh abdul qadir shine shaykh abdul qadir jilani yake ishara fi ma bukira anwa a ce abin da ake bada labari game da shi anna kathiran min rijali cewa da yawa daga cikin bayin Allah sun kasance idza wasalu ila al-qada'i idan suka kai wajen bigire na hukuncin ubangiji wal qadar da kaddaran sa amsa ku sai su yarda su ce kawai su sun je ba za su yi aiki ba ba za su yi aiki wajen wajen wato su kokarin canza wannan kadarin da ubangiji ya wato kaddara musu ba illa ana ce sai dai ni ni gaskiya bai da wannan ba fa inni fa inni in fatahat li fihi rawzana ni kawai da na tafi na je na halin kaddaran ubangiji shi kenan a cikin kaddaran ubangijin sai na samu wata yar taga rawar na ita kawai alkuki da muke da shi a da gininnuka wanda ake da shi na da na kasa da sauransu ana yi wani abu kama da wani aljihuwa ka a jikin bango shi ne alkuki to shi wannan shi ne rawar da ke magana shi ne kisa shi ne je wajen kaddaran ubangiji a wurin sai ya ga akwai wani yar taga taga wani gini da aka yi kamar alkuki din fa na za'atu aqdaral haqqi sai ne jayayya ne kokawa da ƙaddaran ubangiji na alhaƙu bilhaƙi da gaskiya da gaske lilhaƙi don kuma in nema yardan ubangiji kuma gasken kun ji magana sufi ko sufi ne ai warrajulu mutum kuwa wanda za a yabe shi man ya kunu munazi'an lil qadari shine wanda zai zama yana kokawa da ƙaddaran ubangiji la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda yake yarda da kadarin da ubangiji ya masa ba ba wanda yake dacewa da kadarin da ubangiji ya masa ba ba da abin da yake magana zan dan yi magana dan zan yi magana kan shi Abdul Qadir ba lokaci ko eh to za mu dan tattauna dan kan shi da dariƙarsa da sauransu ai an zo wata insha Allah a ka adamu abin da yake magana na za'atu aqdarul haqqi bil haqqi bil haqqi wannan magana ce ta shahara zuwa ga Sheikh Abdul Qadir Jilani alhaqqu na farko shine ubangiji dama su kun san su baye suna kiran ubangiji alhaqqu abin da yake magana cewa yayi kokawa da kaddaran ubangiji shine wato kaddaran ubangiji da ya kaddaro masa kauniya na jin yunwa na wato talauci to sai ne kokawa da wannan abin da ubangiji ya kaddaro mu an fahimci wannan kaddaran bil haqqi da gaskiyan da ubangiji shi kuma shar'anta shine ya shar'anta min inje in nema wani abu mai amfani shine inje in nema kuɗi dan in tokar talauci na in ci abinci dan in tokar yunwata to kaga wannan na za ta aqrar al-haqq kenan bil haqqi dan wane nayi shine lil haqqi wannan lamun din ko da kace lamu sababiyya nayi shi ne saboda in yi abin da ubangiji ya yi mun ya shar'anta min in yi riko da sababi ko kuma ka ci kira shi lamu listirba nayi ne saboda in neme dan ubangiji din kashi ya ce na za ta aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi abinda kake magana shi ne dafa'atu aqdar al-haqqi na yi kokawa da kaddaran ubangiji wanda alhaqu nan shine ubangiji alhaqu shine sunan ubangiji ne zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa alaliyyul kabir Allah ubangiji ya faɗi ya faɗi daga cikin sunansa akwai alhaqu me ya ma'anar alhaqu alhaqu shine gaske alhaqu yana da ma'anoni da dama wanda duk kuma yana alaka da juna na farko shine wanda samuwarsa gaske ne wujuduhu haqqun samuwar ubangiji samuwa ce ta gaske shi sa in zaka ce alwujudu karin maka ce alwujudu ka kawo alhayyu ko alhaqqu yafi wato samuwarsa gaske ne sannan kuma bai wato samuwarsa kuma dalilin samuwarsa kuma a bayyane yake saboda duk wanda kake zan ka san yana nan ko bai nan ka kalla aikin sa kawai kana kallon aikin da ubangiji ya na halittan bayi to ka san kuma akwai wanda ya yi su kamar yadda in kana daga waje in ka ji magana ta ka san akwai mai magana in ka zo ka ji ka ga an shara ka san akwai wanda ya shara in ka zo gidanka kaga an yi maka girki ka san akwai wanda ya girki girkin alama yana cewa akwai mai girkin halitta kuma alama yana cewa akwai wanda ya halitta to wannan shine alhaqu sannan kuma tabbatan sa da dawaman sa dawama ce wacce take ba za ta gushe ba wannan duk ma'anar alhaqu ne duk ma'anar alhaqu ne in ka ce alhaqu kana magana alwadih الثابت الدائم الحي القيوم sannan kuma magana sa magana ce ta gaskiya magana in yayi maka magana magana ce zaka same ta magana ce ta gaskiya babu wargi a cikin maganarsa ma'aikin sa da yake na shari'a da yake shar'antawa ko kuma abin da yake na bangaren wato rayuwa kadaran sa zaka same shi ma gaske ne shi duk lamarin sa babu babu abin nan kuma samuwar sa a wani wanda suka san ubangiji samuwa ne na yaqini mutayaqqan wani abin da suke da yaqinin shi sannan kuma sun riga sun san cewa wato shari'a da zai yi alƙalci zai tashi alƙiyama to wannan shi ma gaske ne tabbas يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين da san cewa ubangiji shine gaske dinahum alhaq shine wato wato hisab a lokacin da ubangiji sakan kawo musu hisabun su abin da suke a lahira anan ne za su san cewa ubangiji shine alhaqul mubin to kuma an shiga wani wata magana alhaqul mubin shi ma wannan sunan ubangiji ne sunan ubangiji iri biyu ne akwai abin da ake kira wato al-asma'ul mufrada sunaye ne ɗaya wanda ka kira su Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min akwai kuma suna da ake kira Asma'ul Muzdawata sunaye wanda suke aure ne an fi so ka haɗe su to su iri biyu ne su kuma akwai waɗanda su in ka raba su ma'ana ba ta fito ba saboda ka haɗe su ake yi kama al-awwalu da al-akhiru to a haɗe suke in ka ce al-awwalu to zai tsammana akwai al-akhiru to in ka ce al-awwalu wal-akhiru sai ka haɗe su haka ake yi sai kuma wani sunayen da ake itlaqi ma ubangiji wanda su wannan in ka haɗe su suna iya zama suna ko ya zama suna ba shi labarin suna kamar albasiku alqabibu shi ma haɗe su za ka yi arrafi'u alkhafibu shi ma haɗe su za ka yi alghafuru arrahimu su kuma ana iya raba su ana kuma iya haɗe su akwai wanda su kuma ana iya haɗe su haɗe su duka kuma ka raba su kuma ma'ana ba ta nan da take kamar arrahman arrahim in ka haɗe su to ba shine ma'ana arrahman shi kadai arrahim shi ɗaya ba in ka ce arrahman arrahim in ka ce alghafur arrahim ba shine ma'anar shi ma'anar shi ɗaya ba haka kuka ce alhaqqul mubin to ba shine kuma alhaqu ba alhaqul shi wani suna ne mai zaman kanshi suna ne muzdawat eh wanda mun bar ana yi shauka kana insha Allah shi al-mubin shine wanda yake a bayyane min daga abana yubinu ibana wanda yake shi al'amarin sa baki daya shi wato a bayyane yake shari'ansa a bayyane yake halittarsa a bayyane yake samuwarsa a bayyane yake duk lamarinsa a bayyane ke shine almubin wannan shine zaka je ka je ka duba cikin littafai na azajjaj ishtifaqul asma in ka je ka duba littafi al-khattabi addu'a da ya rubuta zaka samu wato shanu du'a da ya rubuta zaka samu duk ya faɗi magana makamancin wannan saboda haka anan dai shi abinda shi ma yake magana ce na za'atu aqdar al-haqqi nayi kokawa da kadar na ubangiji ya kaddaro min da wato bil haqqi da wato abinda ubangiji ya shar'anta na gaskiya nan ya riko da sababi lil haqqi na kuma idan nemi yardan ubangiji ana abin da yake magana kaga wato abin da yake magana shine zai ci gaba da neman neman wato kokawa da abin da ubangiji ya shar'anta masa shi ne nake faɗa ce kamar yunwa ubangiji ya kaddara maka yunwa dole zaka ji yunwa ai dole ka ji to in baka ci abinci zaka ji yunwa dole me zaka tauka da yunwa shine ka ji da abinci wannan kaga qadarun ne mashru'un nafi'un haka zalika jahilci ubangiji ya kaddara maka jahilci amma da me zaka tauka da jahilcin naka da ilimi kaga ashe kaga kai kokawa da kadarin ubangiji da wani kadarin ubangijin kuma shine abin da kaji ibnu umar abdullahi umar dan khattab da wata da aka tambaye da aka mishi magana ya tafi kusan an taba yin wato annoba a lokacin sa to da je zai je sha to sai ya ki shiga garin da ake da annoba sai sahabi Amr ibn Abdurrahman ibn Auf sai ki ce masa Umar dan Khattab guduwa zaka daga kadarin ubangiji ka shiga mana Allah ya kaddara ya same ka yace subhanallahi da ma dai wani ya faɗa wannan maganar ba kai ba to zan guje daga kadarin ubangiji ko in fada maka kadarin ubangijin kuwa zan guji daga kadaran ubangiji da ya kaddaro cewa na shiga zan iya samun zan iya kamuwa in je zuwa ga wani kadaran da ubangiji ce to ka kare kanka ba shi kenan ba kaga wannan shine abin da irin shi abin da shi malam ana yake faɗa kenan rashin lafiya kaddara ne amma kuma neman magani shi ma kaddara ne kaga ka to karga da wani kaddara da wani kaddara saban Allah kaddara ce ka tsinzan ka saban Allah kaddara ce shi kuma yi ma Allah da'a da tuba kaddara ne shi ma saboda za ka toka da saban Allah ka da kai da tuba da kuma bauta ma Allah din shi daya wannan shine ake kira wato qadarun shar'i wato yunaza'u aqdar al-aqdar yunaza'u aqdarul lahi al-kawniyya bi aqdaril lahi ta'ala ash-shar'iyya an-nafi'a shine ana abin da yake magana zaka ga da yawa sufaye sun wajen aiki da wannan abin gaskiya ba su kyauta ba za ka wani lokaci wannan wannan maganar nashi suna sukan je su ɗauko shi su sashi a inda bai kamata su sashi a mahallinsa ba ya yi tafiya kun ga ya kawo shi a kama mai kyau kuma da aka yi bayani kuma kuma duk kun gane a shek abdulkadir jailan ana kiran shi ana kiran shi aljiri ana kiran shi alkailani wannan duk gari ne a can kazumin garin su ibnu majan nan yana can wajen khurasan wajen kamar iran bi faɗa ta da kusan ma za ka iya cewa har da wajejen su su su afghanistan da sauransu wannan wajen area babban waje ne kazuni babban waje ne to anan ne ake aka wani gari wato aljil ne to kana magana ne anan ne aka wani gari anan aka haife shi ya tashi maraya ya tashi maraya shi kenan sai tashi ne yana neman ilimi an haife shi ɗari ɗari biyar da sittin da ɗaya an haife shi ɗari hudu da saba'in da ɗaya ɗari hudu da saba'in da ɗaya alghazali kuma yana tsammanin shi an haife shi 450 haka ne dama tsakanin su shekara 20 ne alghazali 450 shi kuma 471 shi kuma ya kuma da su 561 na hijira yawo ya yawo wajen neman ilimi ya yawo kuma ya samu ilimi alhamdulillah ya kuma tabbata a bagadaza a bagadaza anan ya tabbata ya cigaba da yada iliminsa ya kasance yana da yana da majalisi guda biyu da yake manya irin majalisin Hassan al-Basri majalisin da yake kanta da addini fikihu da sauransu yana kuma da majalisi da yake zuwa yana yi wa mutane wa'azi yana sanya yana ƙara kusanta zuwa ga ubangiji shi shaka bulqad jalan Allah ta'ala ya kashe rahama ya kasance yana da yana da yana yin wannan ya kuma shahara da wannan kuma ba shi ɗaya bane a lokacin sa a gabanin sa ma akwai sasan basri a cikin wanda ake da shi a wannan al'umma akwai ibn jauzi ibn jauzi idan yana mutane dubbai suke tuba yayin da yake wa'azi wanda suna tsara ne wasu wasu mulhidai da sauransu in yana wa'azi za su tuba saboda Allah ya mishi baiwan iya wa'azi shi to shi ma Abdul Qadir yana daga cikin wanda ubangiji ya musu irin baiwan baiwan irin wannan wa'azi yana bin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal yana kan mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal usulan wa furu'an yana ababin tauhidi ya tare Imam Ahmad a wasu bangarori musamman a masailul ilmiya ababi kuma na fiqh kuma yana bin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal saboda haka dima su cewa su suna bin dariƙar Qadiriyya to ya za su yi yayin da suka je suka ga Sheikh Abdul Qadir ya tabbatar da Allah ta'ala na sama ya za su yi suka san cewa Sheikh Abdul Qadir ya cewa ubangiji ya da hannu ya za su yi yayin da suka san cewa ubangiji ya yi taka da arshi duk ya tabbatar da wannan shi sannan haka in kuna bin dariƙar dasa daga gaske to sai ku san me kuke yi in kuma dama yanzu da awace da kumfan baki ake yi to kuma da cika waje kokarin cewa ku yan kadirawa to kuma sai ku je ku ta yi an baku da kiɗa daga raye-rayen banza da wafi da wani abu da kuke kira wani abbasu a mutum ne wanda ubangiji ya yi shi mutum ne mutumin kirki ne an alakanta shi da zuhudu kwarai da gaske lokacin ne da hoto alhamdulillah dan ba sa mutum kwana a daji mutum ne wanda ubangiji ya yi shi da da- da- da wato zuhudu yana da zuhudu yana da ɗan tsini yana da wato gudun duniya ya yi ta kokari duk abin da shigar bakin sa ma yana muhasaba ya ga halal ne ko haram ne wannan ga- kana zuwa tarihi za ka ga bajabudu ana maka wannan bayanin salaha da wannan bawan Allah yake da shi Ah, kuma malamai da yawa sun yabe shi sun yabe shi kuma abukan abin da yake yi na shiryar da mutane da yake yi malamai sun yabe shi duk da kuma akwai karerai da ake danganta mashi wanda ba su tabbata ba ibn taymiya a ce fatawa yana cewa wa Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir min a'zami mashayikh zamanihim yana daga cikin mafiya girman malaman zamanin su amran bil tizami shar'i ya kuma yana daga cikin mafiya girman malaman zamanin sa wanda ya dinga umarni a bi shari'a kar a bi san zuciya yanzu da kuke yin wannan kide kide kuna yin abbasu shari'a ce ko kuma me ra'ayin ku ne sarai to shi yana daga cikin wanda yake umarni cewa abu shari'a yace wal amri wan nahyi ya da kuma a yi umarni da hani gwargwadon da ubangiji ya yi umarni da hani din wa taqdimahu ala zawqi yace kuma a rika gabatar da shari'a akan abin da wani yaje zauki ya je dandano ya cewa yanzu kawai na da na je nan hankaci ubangiji na sai wani- wata wata ibada ta bani sha'awa bari in yi bautan to bautan da ta baka sha'awa ka je ka duba shari'a shi a wajensa inji imamu ibnu taymiya ce shi a wajensa ka je ka gwada shi da shari'a ku gani ya dace in bai dace ba in bai dace ba ka bar shi ka gabatar da shari'a akan wannan zaukin naka ya ce wal qadari ya kuma ce kuma a gabatar da shari'a kan yadda da kadara da mutane ke shine da wannan abin da ya faɗa wa min a'zami al mashayikh amran bi tarki al hawa yana daga cikin wanda suke mafiya girma a cikin malamai wanda aka san su da umarni a bar san zuciya wal irada an nafsiyya ko mutum ya bar wato fifita san zuciyarsa akan abin da ubangiji ya saukar da shi ibn kathir a cikin an-nihaya ya yi ta magana wato yanda yake da zuhudu mai girman gaske yana da kuma da wasu halaye na gargaru kwarai da gaske da da mukashafat da yake da shi wasu tajriba ne yake da su ko kai ne yanzu kake yawan kanta qur'ani za ka ga ubangiji ya maka tajalli ya maka wato fatahin abubuwa da dama to kai ma yayin da wanda wani ya ce shi ma zai je ta ibada yana kuma bau- ibada musamman akan ilimi za ka ga ubangiji ya buɗa mishi saboda haka ana iya samun wasu abubuwa ga ana abin da ake kira karamatul awliya to a tare da shi an samu haka an samu karamomi wanda ubangiji ya karrama shi da shi amma ya ce wal atba'ihi wa ashabihi fihi baqalat to amma baka ka ba hankali Akwai mabiyansa wanda bayan rasul suka je suka ne masa wani lokaci ma ba shi ce gani ba ajani ce gani to suna da wasu baya wasu ra'ayyuka wasu aqidu wa yadkuru anhu aqwalan wa af'alan suna cewa da wasu maganganu da dama wanda suka saba mu shari'a wanda ƙarya suke masa ba haka ba abin yake ba in ka duba maganar shi- eh, wato eh, azzabi a ce sai ra'alamin ba za ka gani irin wannan maganar ya kawo shi ba suna kokarin cewa dan gurgun malam ba shi da kurakurai ba ku gane wannan maganar malam yana da kurakurai a cikin abubuwansa su da yawa shi ba amma abin da ake magana yana da kuma daidai masu yawa kuma mutum ne mutum nagari da kowa ke da mutum ne nagari malaman duniya duk sun yabe shi ai kaga sabani su waɗannan da ga mun ja- mun mun je mun kawo magana mun je mun kawo magana su abokan wannan ba iyas ko mun kawo magana su a a a- a a tijani za ka ga ba mu mu- la karama ba mu san wani alheri suka yi musu amma su wannan musu abin da suka yi in kuma sun san alherin da su suka yi su su kawo wani zai daga wanda aka je aka ce shi dan jabu- ya taba yin wato hada-hadan jamma da sauransu an kama shi da sauransu sai wanda ya kare da yi wanda ya- duk wannan su ne dai amma su waɗannan jagoran kadiriya shi wannan an san mutumin kirki kowa ya sani yana da wallafe wallafe yana da wallafe wallafe da dama wasu sun tabbata a wajensa daga ya tabbata ba littafin sa ne wasu ba su tabbata ba wasu ba wato rubutun Kano ne ake tsammani wasu rubutun Kano ne gidan kabara kawai ake ganin su suka je suka rubuta wannan abubuwa wasu haka ake tsammani in kuma in kuma sun ce ba ba na gidan kamar da ne suka je aka aka rubuta ba kaga ai akwai ƙa'idoji da muka sani mu alta a makaranta na tabbatar da littattafai sai a zo a tabbatar cewa wannan ga littafin wani saboda kaza saboda kaza saboda kaza kawai ba ka zo kawai wani wuri ka ce wa na Abdul Qadir Jilani ba ina ka ka ka gan shi ne ya rasu tun 561 kai shi aka haifi malamin ka ita aka haife shi ya da littafi al-ghuniya za ka ibn taymiya yana da wasu bangarori da ma da ya mai sharhin littafin saboda ya da wani wasu ibarat masu ɗan kulle kai sai da ya sharhin ta ya da wato al-fathur rabbani nashi ya da uh, futuhul ghaib ya da jala'ul khatir wannan duk za ku ga in kun je kudin majmu'ul littafin za ku same shi amma akwai wani tafsiri za ku ga ana samu tafsirin nan duk ba nashi bane akwai wani sunan tafai wanda za ku gan su ana ana sirrul asrari arsalatul ghawfiyya duk wannan ba nashi bane ƙarya suka mishi ba nashi bane ko mutsara da sauran shi ma suna da yawa a daga cikin abin da zaka ga ana samu altafansa wanda ake dan masa gyara shi malamin ba malamin hadisi bane kun sani to kuma da ba duk wanda ka gan shi ba ya yi nisa da ilimin hadisi to sai ka samu ci ga sai samu a rayuwar saboda rashin ilimin hadisi ne to ba ta ba wahala in ka shiga tafansa za ka ga yana yawan hujja da alhadithul mawdu'a hadisai na ƙarya wanda duk malamai sun tabbatar ƙarya ne ba amma shi tun da ya riga ya yarda cewa magana ce ta manzon Allah sai ya bauta ma Allah da wannan ta wannan ne zaka samu wani lokaci yayi yana ya kudunta shi ma abinda muke yi na hakika muhammadiya da muka ta faɗa shi amma yana kawo magana hakika muhammadiya ba inda sufayi ba yana kuma hujja da wannan abin da sai kawo na hadisin awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya jabir hadisi ne kuma na ƙarya babu shi baki daya da shi yake hujja an kaje karbar littafin da kuma awwalu ma khalaqallahu alqalama wato al'aql wannan wannan hadisi da sauransu suke kawowa yake cewa to kaga farko abu da ubangiji ya halitta shine haske annabi Muhammadu daga baya kuma aka kaza aka kaza abin da su ba yake faɗi in ka ji ya faɗa wannan maganar wai ka ga mun yabe shi anan ba ce maka ba kai ka bi shi a wannan abin ba za a yi ne zallan ta kuskure ce kuma yana da uzuri da ake iya masa saboda mutum ne wanda bai mu'ayata da ilimin hadisi ba sannan kuma yana daga cikin abin da za ku ga yake dan wannan abubuwa na sufanci ya dan taba shi za mu wuta za mu zo muka magana kan su baya ku ga maratib din su da haka shi ma abin da su bayan nake faɗa na cewa akwai martaba na huwa in an gaba taba martaba na huwa kuma haice ma huwa ma sunan ubangiji ne duk yana iya faɗan wannan abubuwa amma abin shi ne bai tsanani kamar yadda su sauran mutane ke faɗa ba yana da maganganu masu kyau cewa ka bar halittu ka je wajen ubangiji wato irhal min al khalq ila al khaliq ka bar halittu ka je wajen ubangiji wanda ya halice su min al kauni ila al mukawwin wannan magana sa ce yana da wasu maganganu kuma masu munana wanda zaka ga masu tsarika shi suke danganta mishi wasu basu da tabbata ba da yawa basu tabbata ba ibn abdullah in kai zaka je yana cewa duk bai tabbata ba kamar inda ake cewa qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyyin kafa
yake cewa na fashe dinka da kuma zai kasar hakim kuskurewa da babban malami amma wannan kar ya zama ya yi tafiya da wannan malami sai kai ma zai zaka ba haka abdulkadir jalali mutumin kirki ne muna nan tare da shi kuma muna masa addu'a Allah ta'ala ya ji shi rahama amma ba za mu yi shi akan kurakuran da yaje yaje dako ba mu ba ai kuma da jalali ba Allah ta'ala ya aiko mana manzon Allah ne shi ma mabiyin manzon Allah ne ba shi ne manzon Allah ba shi ma gwargwadon yadda ya fi manzon Allah gwargwadon da za mu yi shi kenan in ya kuskure kuma shi ke dan Allah da kashin kona kuma da Allah wannan shine abin da zamu yi insha Allah kuka zo na shi ne zuwa kai kuka kai na al-Jailani Abdul Qadir al-Jailani eh wanda wanda ake cewa Qadiriyya eh shi muke magana akan sa Allah ya tsara rahama insha Allah a yanzu zamu dakata in babu tambaya abin da muka tafi Allah ya bamu lada
abin da muka na na Na'am. Maji ba. Zamanin sa? Eh suna dan kusa amma ba ibi da biya ana fiye da 61 da rasuwan Sheikh Abdul Qadir kusan shekara 100. 100. Shi 561. Shi kuma ibi da biya ana fiye da 161 kaga wajen shekara 100 kenan. So tsakaninsu akwai dan tazara da yawa. amma dai an yi kusa da shi kuma kasancewar shi ba hanbali ne ibn tayyiba ba hanbali ne saboda duk wani labaransa da ake da ake dangata mishi na ƙarya ya sani kuma shi ma ya yi raye da littafansa wannan ya sanya ya san shi sosan gaske eh a in ka ce su bi ka ce sunni ai raba mai kyau ba ahli sunna itlaqin ahli sunna yana ma'ana biyu itlaqin ahli sunna akwai wanda ke ma'ana ta siyasa wace ada ahalus sunna ne shine wanda ya yarda Abubakar da Umar Uthman Ali a wannan ajeren gella khalifancin su da wannan an a wannan mahangan ne ma hasu bai ne ma da ahalus sunna ne ai haka ake faɗa wannan muqabili ɗan shi akai ake magana akwai kuma ahalus sunna da ma'ananta tsokakkiya shine wanda yake qala Allah qala rasuluhu qala sahaba aqidatan wa qawlan wa amalan to wannan shi a wannan babi ana shakal kajilani ya dace da abubuwa da dama amma kuma yayi subancin a cikin su ba ya akwai wanda sai ahlus sunna ne su su junaidu da sauran su da ahlus sunna ne su ma wanda amma dai ana samun kuma kula kula ki wannan kuma dama ba wani makakke kowa ma yana iya kuskura Allah ya kare mu na eh eh wannan duk ba duk hujja ce na wara hujja kawai ki sai kawo mutane wai cewa akai wai akwai malamin da ya ce wai in ce ka dukusa da kanka in ba an ba dan ka bane ka dan dukuna duk babu wani laifi ai addinin ba shi aka sakar ma ba in ya je duba sababin wurudul hadith dalilin da aka kawo wannan hadisin cewa mazala da yace law kuntu amiran adam an yasul al-adam la masul mar'a an tasul li zawjiha wannan hadisin in ka je ka duba za ga daga ciki akwai daga cikin sahabbansa wanda suka tafi suka ga yanda ake ma sarakunan rumawa sarakunan rumawa ga wanda ya kanta history and philosophy of science ya je ya duba ya gani zai ga ya suke gaisuwa zai zai in ka zo shi sakin na daga nan kai ka daga nesa ba a bari ka zo kusa da shi ba saboda kar ka zo ka samu shi guba ko wani abu ba sai ka tsaya bakin kofa can nesa in kuma ka zo ba duk usawa kake ba da haka kake haka ba haka kake ba wanda ya san wanda ya san ba haka ake ba sai ya ce ba haka ake ba ai akwai yan boko anan haka suke yi a wannan ne manzala ce yace to ni da naje naga suna yi musu haka na kai yafi dacewa mai maka haka yace a kaga kakka mu wannan inda zan umarci wani yayi ma wani da na ce ba ta ta taimi mijinta a babin duk abu da ke taimi masa tai masa amma ni shari'a na zo da shi na zo in sa ku bauta ma Allah ba ni ku bauta mu ba ka so kaga me da me da aka wannan wannan magana wani da zai kan hujja da hujja annabi Yusuf shikenan sai ka koma ce ma sai ma ubangidanka rabbu kai ba inna hu rabbi ahsan ahsan ba baya sai ka koma cewa wannan kaga shikenan sai a san me kake bi ka koma annabi annabi Yusuf kuma wallahi mutum yayi wanda ya bace ba shi da bambanci da wanda ya ridda ka ce kai shari'a annabi Yusuf zaka bi wannan ka ce shari'a annabi Yusuf zaka bi ka bar shari'a manzo Allah me ai baka da bamba ai ga ridda ai ridda kuma law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai saboda haka wannan shine shari'a annabi Muhammad shi zamu bi ya riga ya rubuta da sabbin lidari'a ya ce durkusan nan babu kyau durkusan nan babu kyau to babu kyau babu kyau wanda ya zo yana cewa dole dole sai yayi ai mun saba to wannan tsabajen gargajiya gargajiyanci ne da kayan gado ne da ya kamata mu yaki da shi wallahi in kana da in kana dakewa ka dake ka ce kai ba za ka yi ba ai fara da kai akan haka illa iyaka dai in an in an in an musguna maka magana ka ce eh to wallahi Allah ne ce ai haka kawai shikenan amma dai an ba Allah eh ga dai hakuri Allah ba ka guda ma sai an ba Allah kawai magana kenan ba in ba haka aka yi ba za a daina ba ko ba inda na amince da yawa za ku ina yamma ta irin Kano ku je gurin mu Kaduna ku gani za ku ga ba haka iyayen mu a tsaye muke zama musu muke tsaya musu so so ba magana ce ta magana wai ba su manya ba kawai tsara da kun yadda ne ku yi wannan abun ɗan Kano kuma wallahi sai kun yaki da kanku sai abin nake yawan layatawa kuna so ko ba ku so haka nake jefa muku Allah ya Allah ya sa aje na'am eh lokaci saboda na'am ibn azum zahiri yana da muwafaka da yawa yana da muwafaka daga cikin abin da baka sha'awa shine mutum ne mai son hadisi da kuma aiki da hadisi amma yana da matsaloli da dama da ya kurakurai bangaren masail da ilmiya yana da kurakurai da dama ya bi ra'ayyuka na jahamiyya sosai gaskiya yana da shi wajen asma'ullahi wa sifatuhu cewa asma'ullahi ta'ala a'lam ne ba sifatu ba da sauransu wannan duk yana da kurakurai ibn azum zahiri sannan kuma yana da dan kuma kusa sauran kurakuran shi ma har babu fikihu ma da yawa amma dai mutum ne kuma ba za a jefe shi ba littafin sa duk wanda ce ba zai dubi littafin sa ba zai maka shi asarar ilimi mai yawa kwarai da gaske mutum ne wanda Allah ta ya masa ilimi kuma yana son hadisi da ka ka kanta hadisi ka kanta littafin sa ga babu wahala ka kafance yana son hadisi yana da wasu ra'ayi kafin masu kyau za ka ce ibn taymiya yanzu ra'ayinsa da ya shahara in ka je kai ba za ka ga ra'ayin ibn hazm zahiri za ka ga dinna ra'ayinsa ibn taymiya ya raya shi kana kamar mutum ne mutumin kirki masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi